الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da shida da wata na jumadal akhirah hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 46 wanda ya dace da bakwai da watan 12 watan Disamba miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam da muke gabatarwa a kowace rana ta Asabar a daidai wannan lokaci tsakanin sallar magariba zuwa sallar Isha a wannan masallacin na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Timitau a wannan birni na Tawa Jamhuriyar Nijar wanda kuma wannan shine darasi na 64 kuma darasi na ƙarshe a littafin Umdatul Ahkam idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda. Muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna gaskiya, gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna muna ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata. A satin da ya gabata mun kwana a hadisi na 412 a wannan littafi a babina kitabul jihad. wanda yau kuma akan shi za mu tashi da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala. mala yace alhadisu sani ashara ba da arba'i'atin hadisi na 412 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda Abdullahi dan Umar sahabi ne Umar dan Khattab ma sahabi ne qala yace ajran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ma dumira min al-khayli min al-haifa'i ila thaniyat al-wada'i yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saka tsere tsakanin dawakin da aka horar akan tsere kusan ba duk doki bane ke tafiya tsere ko ba duk doki yake zuwa gudu ba to ma'aikin Allah ya gudanar da ya sanya tsere tsakanin dokin da dawakin da aka aka aka aka tirini saboda me aka tirini su saboda zuwa yaki farmakan mai a farmakar abukanan gaba ana ruda su ana koya musu tafiya da dawowa saboda kai farmaki wa abukanan abukanan gaba kuma kun san doki na cikin ababen da Allah subhanahu wataala ya rance da shi a cikin alkur'ani mai girma Allah ce wal adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ستفوصفن به جمعا duka wannan rantsuwa ce Allah ya da dawaki wala adiya ce babhan Allah ya rance da da dawakin da suke suke gudu suna suna suna suna kuka suna tada kura ubai subhanahu wataala ya rance da su to annabin Allah ya saka tsere tsakanin dawakin da aka tirenar aka koyar da su su kowa gudu daga wani wuri da ake cewa alhaifa'i alhaifa in ji malamai suka ce wani gari ne ko wani wuri ne wajen makka wajen madina afwan wuri ne a wajen madina ba cikin garin madina yake ba a wajen madina yake to a wannan wurin annabin Allah ya saki dawaki ila sadiyatul wada zuwa wani wuri da ake cewa saniyatul wada wanda wannan shi ma wata hanya ce a cikin doji har zuwa nan wa ajra ma lam yudham ma lam yudammar min as-saniyati ila masjid bani zuraiq haka ma'aikin Allah ya saka tsere tsakanin dawakin da ba a tirenar ba ba a ba su horo na gudu ba ba a ba a zaburar da su ba ba a koya musu yadda ake yin farmakar mayaka ba ba a rura su da kenan ko tun daga saniyatul wada min saniya tun daga wannan gurin wannan gurin da yake hanya a cikin rusi har zuwa wani da ake cewa masjid bani zuraiq masallacin banu banu zuraiqin qala ibn umar abdullahi dan umar sai yace wa kuntu fi man ujra wa kuntu fi man ujriya ina cikin wanda aka yi tseren da ni da ni aka je aka yi tseren mala suka ce wannan ba shakka na daga cikin isti'dadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi saboda farmakar abokanan gaba mun karanto a baya dukiyar sai manzon Allah in ya sai abincin shekara a gidansa to yana sayan dawaki ne dan a tafi da su wajen yaki kuma yana sayan makamai saboda a koda ta kwana kaga ashe wannan yana karantar da mu cewa akwai bukatar ƙasa ta zamanto tana da tsari tirenar da mayaka sannan kuma a wajen tsarin ko a wajen ba su horon kad a kauce wa shari'a ta annabin Allah kamar da muka yi bayani a karatunmu na risala cewa zaga wani lokacin a wajen horar sallah ma tana masu wanda ake ba horon wuya sai ga ba a samun damar a yi sallah biyar a lokaci wannan kuskure ne duk abin da zai kawo yin rashin yin sallah da gangan ba da uzuri ba a shari'a musulunci haramun ne yinsa ba ka da wani uzuri gaban Allah subhanahu wata'ala to don haka wannan abin da adabi yake yana suka dawaki yana gwada su ne saboda shiryawa a yaƙi ko da ya zo ba a fatan yaƙi amma kuma ana mi ana shirya masa sai a je a so makamai a aje kuma a dinga gwadawa akai akai kar a bar su haka dan su lalace eh a dinga yi ana dan gwadawa irin da su kasashen tura suke yi makami makami ana dan au a gwada su wani lokacin ana fitar da su a daguna su to ana yin wannan abun a musulunci saboda aiki da fadar Allah subhanahu wataala da Allah ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ubangiji ke cewa wa'iddu lahum mastata'tum ku shirya wasu kafiran gurgurdan ikon ayi shin tanadi kada ayi muku abin nan ayi muku ta bayi da rago kakku zamanto matsorata ya zamanto kuna da kayan yaki daga ba a yaki sai da mi sai da kayan yaki kuma in aka so kayan yakin sai ami sai an koyar da al'umma yadda ake amfani da su gashi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan ya sanya yana yana abin nan sa sahabbai saboda su bane su kware wajen suka da dawaki da sannan kuma su dawakin ayi training su saboda fuskantar abokanan abokanan gaba kina fatar mun fahimta a kusan abin da ya kai kusan kusan kilomita kusa har kusa guda shida daga kilo shida biyu har zuwa shida ana tafiya ana suka to kaga wannan abun wannan abun abun abun abun soyuwa ne ina fatar mun fahimta qala sufyan sai sufyan yake cewa min al-haifa ila thaniyat al-wada khamsatu amyan yace daga thani daga daga haifa wannan garin wajen madina zawwa thaniyat al-wada yace kusan mil guda biyar ne mil guda biyar kuma kusan kusan kilo guda biyu ne mil guda biyar kusan kilo kilometer guda guda biyu ne babu babu illa sudus babu ɗaya cikin shiddan kilometer ina fatar mun fahimta to kaga wannan annabi yana dan daidaita dawakinsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam masu kace daga cikin fa'idar wannan hadisi afwan wa min ath-thaniyati al-wada ila ila masjid bani suraiq mil daga kuma bani daga nan saniya zawwa masjid bani suraiq shi kun mil ɗaya ne daga cikin abin da hadisin yake karantar da mu shine shar'anta training da kuma koyar da sojoji dabaru na yaki ko kun fahimta a dinga training kuma a dinga karantar da su dabarun yaki ana son soji ya kware wajen dabarun yaki saboda shiryawa abokanan gaba ko da ta ta zaka to kuma wannan shirin ya danganta da irin yanayi da kuma ci gaban da aka samu na na duniya kaga yanzu ta koma duniyar da na'ura ce ake ake kai farmaki eh wasu na'uran wani wani makamashin nukiliyan da kwamfuta ne za a danna kuma a halbasa kaga akwai buƙatar a ce an koyar da yaran mu a waye a ware yara na musamman intelligent a karantar da su yadda ake kera makamman nan na ƙasa kada zama to kullun sai an je an saya in ya zama to kullun abokin gaba kake sai maka da da makamin to watar kuma zai baka wanda baya amfani ko mun ji kaga makamai Niger har tun tun na zamanin da aka yi Dezem Air Mondial akwai tun yakin duniya na biyu hanya ba ko su makamman ajana me amfani an kare da su ba duniyar ta ci gaba kai yakin da aka yi shekara ɗaruruwa kun ka zo ka ajiya kayan me zaka da su yanzu in kace zaka tare doki dan ka je wajen yaki wanne wa zaka kima farmaki dole akwai bukatar station station lahiyayyu kuma a nemo kwararrun direba da suka kware suka iya wasa da mota ta ko ina za su iya shiga su fita da yarda ta Allah subhanahu wataala kuma a samu zaratan mahalba za su iya setin ababe su halbo yanzu fa jirgi a sama za a halbe ke sa eh akwai da ake kuma a halbe shi ba ma sai tura wasu dokiyen ba duka koyar da mayakanmu saboda kare kasa da kuma kare kai wanda abun nan wajibi ne ina fatar mun fahimta daga cikin kuma abun da yake ba laifi a dinga tseratayya a dinga musaba ana ana musabaka cikin ababi ana tseratayya saboda cimma wata manufa ta al'amari na in ba caca ba abinda ba bukata zaman to a sa caca ya zaman to a sa kuɗi amma dan za a yi gasa ce to da ni da kai wa zai saurin haddace izibi talatin wa zai saurin haddace ƙura'ayin kaga wannan gasa ce mai mi mai kyau mai muhimmanci waye zai haddace sahihul bukhari ko riyadus salihin ko umdatul ahkam ce bari mu sa gasar hadda umdatul ahkam a lokaci kaza aga wa zai rike karewa kaga wannan gasa ce mai mi mai kyau cikin ayat da su gasa akan hadda alqur'ani da haddasa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abinda ba a bukata a sanya a sanya kuɗi a ciki sannan kuma abin bai take ta ba kan dawaki kadai cikin duk abin da yake akwai amfani wa al'umma kuma zai ka gudunmuwa da kare al'umma to za a iya sanya za a iya karantar da al'umma a kansa ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya tada kuma mu ai akwai abu guda uku wanda musulunci ya karantar kada ayi wasa wajen koyon su abu na farko halki mutum ya iya halki ka iya saita abu ka halba kaga mu yanzu matasa yanzu ba sa da wannan abun matasan mai babban ƙwarewar su yanzu a duniyar su shiga TikTok sun ƙware a TikTok wannan ka ba laifi masha Allah wannan karatu sun same shi wallahi eh amma karatu na ci gaba da zai kawo al'umma ci gaba babu eh babu shi ba wani abu da suke kawo na ci gaba wallahi babu eh babu shi ga wani abu da aka kirkira dan ci gaban al'umma wanda matasa babu shi ina shi ke babu duka da scientific din da wata duka ba wani abu da kirkirawa sai bakin turanci kawai da surutu amma a kirkira wani abu don cigaban al'umma wallahi babu shi yanzu sai ka iske kusan yanzu fi ƙasar nan faifin da za ku kan lura ƴan da ba su yi boko ba sun fi ba da gudunmuwa wa cigaban ƙasar sau da suka yi boko ƙasar nan kun fahimta ƴan bokon mu cigaban da suke kawo bayan amfani fiye da yadda wa'inda ba su yi boko suke kawo cigaba yanzu wanda ya ƙirƙiro mashinkin mashinkin nik abin nan suka ba da boko ba bai taba karatun boko ba bai san mun aka taba boko ba ya kirkira mashin ta sussuka a sussuka hatsi a abin nan a rabu da buge-buge ba dan boko ba ne wanda kirkira fasa'ar inji wannan inji motar na ruwa generator da ake ake ake ban ruwa da shi daji a jarnuka a maida shi dinga amfani da gas ba dan boko ba ne bai taɓa karatun boko ba da Allah wannan ba ci gaba ne wannan ci gaba ne amma ya moko fa sai kai suke an sayan shawashar bantin bakar ƙarya da turanci ba abin da suka aji sai sata kuɗin ƙasa shi kenan kawai kawai ba abin da aka yi sai kawai keta da bakin ciki ba a san kowa ya zo a wannan matakin yanzu fa ta kai inda mu nan alhamdulillah hatta irin buratikin ne wanda an wuce a kawo mana daga wurare nan garin ana kera buratikin ne da Allah ba ci gaba ba an ci gaba an ce gaba nan da gaba ba shakki kuɗi inda kamata a aje wannan ba shi buga kuɗi dai kamata a aje guda ya ta buga su kaga ci gaba ke wannan shine abin da ake da bukata wa matasa ya zama to ana fabrication ana kira ababe Allah ya samu wani lafiya yanzu ka dibi ba a samu ci gaban wajen kawo yin kurajikin ne kasan nan ba sai lokacin da ilimi suka baro libi suka fara baro libi amma duk manazartan mu ba sa da wannan idekin na ta ke a ta kirkira kurajikin ne unguwa unguwa a ce mu kawo ban Allah da ruwa sai kullun ana jiran SNN ta sai ta abin nan sai a shekarar goma unguwa ba ta da ruwa amma yanzu ba an ci gaba an ci gaba kwarai da gaske kaga wannan shine tunanin da ya kamata al'umma ta zama tuta da tana da shine kawo gudunmuwa cikin al'umma Allah ya samu wani lafiya malati al-hadisu 13 ba'da 400 hadisi na 413 an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma an samu daga Abdullah dan Umar Allah ya kara masa yarda qala yace وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة yace na bijirar wa manzon Allah da kaina dan a sanya ni a cikin a cikin sahun mayaka da za su fita yakin Uhud na bijirar wa manzon Allah sallan da kaina dan a sanya ni cikin zaratan mayaka da za su tafi yakin Uhud yace a wannan lokacin shekara ta 14 a duniya ina ɗan shekara sha hudu ya fito ya ba da kansa ya saudaka da rayuwarsa a sashi cikin jerin zaratan mayaka da za su fuskanci abokanan gaba makiya arnawa. Hukun fahimta, ce ce falam yi jizini fil mukatala manzan Allah bai sanya ni ba, saboda ƙarancin shekaru na shekara ta shi hudu a duniya. Sai annabin Allah ya bani haƙuri bai kamata da tahi ba, wa uritu alaihi yawmal khaddaki wa annabulu khamsata ashara fa ajazani yace kuma da na kai shekara 15 sai na bijirawa manzon Allah da kaina za a je yakin khandaq qazatul ahzab sai manzon Allah ya saya cikin jerin zaratan mayaka a bangaren musulmai kaga wanda yana karantar da mu cewa na farko ita ghazwatul ghazwatul ghazwatul uhud an yi ta a shekara ta ta uku bayan bayan hijira alhali kuma gazatul khandaq ayyuta ta shekara ta sha ta shekara ta tabiyar a shekara ta biyar aka yi gazatul gazatul khandaq lokacin da yazo Uhud bai balaga ba kakin a tayi Uhud bai balaga ba ya nemi a tafi da shi annabin Allah sallallahu ya ya bashi hakuri saboda ba zai iya doka ba amma da kai shekara 15 to sai annabin Allah ya bashi dama na ya fita yaje wajen waje yaje wajen wannan yakin kaga a wannan ana nawa cewa ashe matasan mu ya kamata mu kada mu saki matasa haka a dinga jayo matasa a jiki abin da ya kamata gwamnati ta dinga yi da masu kuɗi da malamai da kowa da kowa ba shine a dinga jayo matasa a cikin mulki a dinga jayo matasa a kasuwanci a jayo matasa matasa a fasaha a jayo matasa duk wani abu da za a yi a dinga jayo matasa a wannan wuri saboda su ne relafin gobe in ba su wa zai relaf babu idan ba su kware cikin abin da aka suke yi ba wannan ya sanya yanzu fa a duniya da aka ce ga malam sabari ba san abin da ake cewa soyayya ba eh ba san abin da ake cewa soyayya ba sai ka tarar da yaro shekara 35 wallahi bai san soyayya ba saboda tun yana ɗan ƙarami abinda aka tada aka tado shi akai shine ba da gudunmuwa wa al'umma ya kirkira yayi aiki da dan al'umma to mu kuma yanzu ba wani abu da aka sanya matasan mu yi zaman banza da kashe wando zaman kashe wando suke yi shi ya sanya kawai in ana zaune zaman banza ba abinda bai rayuwa mutum malam shi zaman banza da ka ganshi in ana zaune ana shomaj to ba abinda bai rayuwa mutum eh yana rayuwa mutane ababe da dama a tashi a yi ta'addanci a yi sace-sace a yi zinace-zinace a yi shakwaya a yi da kaga suna tafiya yanzu duk wanda ke da shago fa kana ganin shi ya tafi ya tafi hanyar inda sai nemo mi dan Allah ko zai tayi ladin ya zo ya bata lokaci ana nan ga kiliyan suna jira shi kai ne tayi ladin ya zauna shi da ai da kaga mutun can zaune tambada yake bai da aikin ni wallahi amma in mutun na da sana'ar da yake yi can dala tana shigowa kasan dala da kaganta Allah ya saka mata farin jini e su kuɗi Allah ya saka musu farin jini kusan masu himata farin jini malam eh da haka in yaro na kama su to ba abin da zai kashe zuwa tambada ba lokacin zuwa ballo ba lokacin kaza ba lokacin kaza sai ko da yaushe tunanin shi bariya himma zai sa himma zuwa neman kuɗi to amma sai aka yi izulekin yara aka ce a kananan karamin yaro ne da kai ta ya kasuwa ba shekarar shi sha biyar sai a bar sa sai dinga yana kallon tele ana sa fiyoto ana soyayya tura da mun su tambada cikin su kaji wannan ya sumbaci wannan wannan ya dauke ta an ta gidan shan giya kawai shi sai ga shine rayuwar sai zaman to ba abin da ke birge shi sai wannan kada ya kamata ka jashi ka kai ka kai saki ka koya mai noma sana'a baka koya mai komi ba ayak maza ce danka kafin shekara 15 ya yi neman kuɗi wallahi eh ya wata danka kafin 15 ya yi neman kuɗi ba sai ku kun faida ba kuskure ne ka aje ka ce a'a karatu ba a karatu kanan wannan lalan tunani ne ana a lokacin karatu daban a koya masa sana'a daban kuma kakka yarda danka bai iya sana'a ba wallahi kakka yarda danka bai iya sana'a ba malam a baka miliyan guda ilgo ta zarke ce ai malam haba da Allah kawai malam koya ma danka sana'a ta dashi akan Allah ya taimake mu baki daya wa wa anhu ayani ibn Umar radiyallahu anhuma daga Abdullah dan Umar Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam qassama fi an-nafl ya yayi rabo a cikin ganima yaga ce an-nafl shine abin da ya saura cikin ganima lilfars a cikin ganima lilfarsi sahamaini wanda yake saman doki in aka je yaki wanda yake saman doki to za a bashi kaso biyu walirrajuli walirrajuli sahaman wanda kuma yake tafi a ƙasa za a bashi watan kashi daya idan aka kasa wanda yake saman doki kasan aikin da zai yi wanda yake da ƙasa ba zai yi shi ba to wanda yake saman doki sai a bashi kaso nawa kaso biyu wanda kuma yake a ƙasa sai a bashi kaso kaso kaso guda wanda kuma mun riga mun bayanin ganima ba sai mun mimita ta ba ba sai mun mimita ma'anar ganima ba ko baka ce ganima shi duk abin da za a je a yaki a samu daga dukiyar kafirai to ana ce masa ganima sannan kuma abin da ya saura to shine manzon Allah yake kari akai in aka raba abin ya saura to sai a raba a kara wa sahabbai musamman wasu da taka rawar a zo a gani وعنه يعني ابن عمر دك عبد الله بن عمر حريو الله يقرا مس يردا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ايكن الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا كس كان يا كس ينفل بعد من يبعث بنا السرايا لانفسهم خاصه سوى قسم عامه الجيش النبي الله ya kasance yana ƙari yunaffilu yana yin ƙari ganima ga wasu mutane da suke zaratan sojoji ‘yan gaban-gaba da suke tafiya wajen yaƙi, li'anfusim khasa wa'inda mutanen kaɗai annabi yake makari, cewa tasiri amatin jeshi banda sauran nina. Akwai wanda su cikin yaƙi, kasan ko yaƙi za a tafi ba duka aka yi zamantowa ɗaya ba, akwai wanda yana ya fi kan ƙoƙari. Yanzu kaga misalin kamar wanda yake shugaban shugaban tawaga ta yaki kaga ai yana da fadala akan duk wanda yake mi wanda yake bayan sa ka san dai wanda yake rike da duset ana yaki ba dai ba yake da wanda shi bi daga ce gare shi eh ba dai bane ba dai bane aka karke aka rasul ba dai bane wancan ya fi falala to zara da suke gaba idan aka tsoro ba abin da yake na shahi a abin da yake ƙari abin da ya saura na ganima to ma'aikin Allah yana ƙara musu saboda ya ƙara zawurar da su kaga wannan yana cewa ashe mutum zai iya yin wani abu aikin alkhairi kuma za a zawurar da shi yana yana karantar da ku to za ka yi masa wani ihsani yana maka wani abu na alkhairi za ka yi masa ihsani don ka ƙara mi zaburar da shi ina fatar mun fahimta to manzala sallallahu yana irin wannan abun yana irin irin wannan abu kuma yana mai da hankali cewa ina hankali ga mutane suke tsaye akan ba da rayuka su kware da gaske sannan kuma wannan abun yana nuna mana cewa ashe in aka zo rabon rabun abun da aka samu cikin aikin alkhairi da aka yi na ganima to shugaba wanda yake jagora zai iya dubin abin da ya dace ya aiwatar musa kuma kuwa gaba yanzu ga yadda ake raba ganima an raba an bayo kowa to abin da ya saura kuma sai annabin Allah ya dibi wasu daga cikin na gaba gaba sai annabin Allah ya ƙara musu saboda a ƙara musu ai a ƙara musu bi kuzari shi dan annabi Adam yana son a dinga yaba sa akan wasu ababe da yake na na alkhairi yana taimakawa mutum a rayuwa shi yasa ba aikin Allah ce man sada ilaikum ma'rufan fakafihu in mutum ku aikin alkhairi ku ku rama masa eh daga ciki shine kai bi alkhairi sa duk wanda maka alkhairi malam ba illa bane ka fada cikin al'umma eh duk wanda ya maka alkhairi ba illa bane ka fada fadan yana daga cikin abin da zai ƙara zaburar da shi indan Allah yake yi insha Allah zai ƙara zaburar da shi ya ƙara kokari sannan kuma zai ƙara sanya wasu su ma su su kama jiki dan ana buƙatar tanafusi wajen aljanna Allah ce wa fi zalika falyatanafasil متنافسون سابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كاستان تكسو أكي أدين غيرغن كنتو أدين تيري تيري أنا أنا بنكرس أنا غاسا حكسو أكي أكي الخير أنا غاسا تكين ينسا amma ba kowane aiki bane kuma ake tsayin gasa ana dubin abin da ke zai da amfanar da al'umma Allah ya samu wange lafiya da wannan kaga sahabbai sun tashi da riba nawa kenan riba biyu ga ganiwa kuma ga ga lada wanda wannan ne to babu laifi inda aka cikin wani abu da aka shar'anta maka na ibada kuma ka kadan nemi kuɗi a ciki yanzu aikin hajji babu laifi idan mutum ya tafi ya ga harkar da zai zai iya kasuwanci ya juya kuɗi ya samu babu laifi ba abin da ya hana Qur'ani ya tabbatar da wannan Allah ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum eh babu illa aje aikin haji kuma ka din juya kaga barka tafi da niyyar a'a ka ce shi kaga abin da ya kamata sai ka ga abu kaza nan da ya kamata ka saya to sai ka saya misali yanzu da duk wanda yake tafiya umara kafin azumi misali lokacin dala ta tayo kasa za ka iya sayan dala malam ka sayar da ita lokacin aikin hajji kasuwanci ne na kuɗi yana jayo kuɗi masu ɗimbin yawa Allah ya datar da mu alhadisu sadisu ashara ba da arbomiyatin hadisi na ɗari hudu da sha shida an abi musa abdullahi bin qais daga aba musa abdullahi dan qais radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam kawai yana cewa, Man hamala alaina silaha falesa minna, duk wanda ya ɗauki makami a kanmu baya tare da mu, duk wanda ya ɗauki makami a kanmu don yaƙe mu, annabin Allah ce falesa minna baya tare da mu ma'ana ya fita da cikin tsari na musulmai, saboda musulmai ‘yan uwan juna ne. مسلمي ومسلمي المسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعده مسلمي ومسلمي كما برجين ساشا سيا دان فرا da sashi yana karfafa sashi annabi ce المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده wanda ake cewa musulmi nagartacce wanda ake kira musulmi ba shine wanda ɗan uwansa musulmai suka rabu sun kubuta daga sharrin halshensa da kuma hannayensa duk wanda zai cutar da musulmi da halshensa bai cika cikakken musulmi ba ba musulmi bane haka duk wanda zai cutar da musulmai da hannayensa ba musulmi bane daga almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi duk wanda al'umma bata tsira da sharrin halshensa ba bata tsira da sharrin hannunsa ba to ba musulmi bane kaga duk musulmin da zai koma bakin gari ya dinga dora wa ƴan uwansa haraji ya zo da bindigogi ya kashe na kashewa ko kuma ƴan kasuwa a tare su a kashe wanda za a kashe a halbe wanda za a halbe ko a amshe a kwace wannan ta'addanci ne a musulunci ire-iren waɗannan mutanen a hukuncin da za a yi musu a shari'a ubangiji ya faɗa shine kawai a kashe su kashewa ake musu ko kuma a kora su daga ƙasa a amshe musu nationality eh ana amshe mutun nationality malam sai a amshe mutun nationality fitar dan ƙasa ko kuma a'a a cire masa kafar dama hannun hagu ko kuma hannun dama kafar hagu ai masa uquba to haka ake yi saboda ba musulunci bane annabi ya ce man hamala alaina silaha falaysa minna duk wanda ya doki makami akan mu dan ya yake mu to baya cikin mu daga akwai bukatar ashe musulmi su zaman to tsintiya madorin kidaya a zaman to karkashin shugabancin mutum guda daya wanda abin da ya gagari musulmi a wannan duniyar yanzu kenan kuma ubangiji da ya faɗa wala yazalu da mukhtalifuna illa man rahima rabbi ma illa man rahima Allah ba za su gushe ba suna sabani ana cin juna ana zagin juna ana wa juna habaici ana ga juna maganganu sai wanda Allah ya tsare yanzu fa abun ban haushi abun ban takeici zaka tarar da wai malamai ke zage ɗan wasu malamai kaga gaske ɗalibin ilimi yana zagin ɗan uwansa ɗalibin ilimi sai mutum ya zauna ya share lokaci mai dimbin yawa ya tara al'umma suna masa kabara yana zage ɗan uwansa malamai kuma gani yake wai aikin alkhairi yake yi wannan shine abin da Allah yake cewa qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا shin kuna so in ba ku labarin wanda suka fi kowa asara a duniya su ne wanda aikin su ya bace wannan bata ce sadako suna tunanin wai aikin kware suke yi Allah ya rufa mu asiri daga duk wanda ya dauki makami akan musulmi baya cikin baya cikin da'ira ta ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam so ake idan wani abu ya samu dan wanka na farin ciki ka tanye shi farin ciki in wani abu ya sami sa na bakin ciki ka tanye sa bakin ciki zaman to tusharikuhu fil hayat ko yusharikuka fil hayat ku dinga tudanya da musulmai duk abin da ya same ka shi ya sama duk abin da ya same sa kuma kai ya sama haka ake son marayu haka muke rayuwa dan Allah ya fa yanzu rayuwar nan ba uwa dai uba dai ta gagara rayuwa an kasa zama lafiya balantana wani can da yake wata duniya yake wata duniya sai dai kawai abin da Allah yi shi yasa wallahi kowanne mai dinga roƙon Allah ya sanya ya wanye da wannan duniya lafiya kuma ka ta roƙon Allah kakka zalunci kowa a wannan rayuwa duk mai zalunta kai ya zalunta amma kai kakka kuskura ka zage wani ka zalunci ka zalunci wani a duniya duk wanda zai maka wani abu ya kulla maka abin da duk zai yi amma kai karka kuskura ka kulla ma kowa makirci Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wanye lafiya. Da haka, wannan hadisi jima da suka ce yana karantar da mu ababe kamar haka. Abu na farin, harancin fita da ƙarƙashin jagorancin musulmi. Idan al'umma musulma ta tsora shugaba musulmi, ko da kai ba ka son sa, aka ce wannan shi ne shugaba, to ya zan wajibi sam'an wa ta'atan gare ka kamisa. Dole ka kamisa, inda kai musulmi ne. al-khuruj anil a'imma wannan ba kida bace ta ahlus sunna wal jamaa khawarijinci ne mutun ya fita ce ni wani ba shugaba na bane yanzu misali da za a ce Niger duka ta taro tace ta fitar da wani malami cikin malaman kasan nan Allah ya kara wa rayuwarsu albarka da nisan kwana a ce an fitar da wani malami guda daya shine shugaban malamai da ahlus sunna na duk Niger wallahi al'adhi in kai musulmi da ahlus sunna dole ka bi sa wajibi ne ashe sa kullum muke fada duk abinda Islamic za ta fitar na sanarwa ba wani malami zai ke da ja a kansa in tace an ga wata kawai an gani tace an ta gani kawai a aje a doka a doka a aje a aje kawai ba ma da ja a kai idan ka fito kace ba haka ba kuma to wannan ka aikata sabon Allah a musulunci kai tawaye wa shugabanci nawa na masu imani saboda duk sha'anin addininmu gwamnati ta dora a hannunsu illa dai kawai abin da muke faɗa musu akai shi da su ji tsoron Allah su san amana ce kuma sai Allah ya tambaye su shikenan kawai amma kai ni da kai kawai wajibi ne mu biya kawai wajibi ne ka bi Allah ya samu mun yi lafiya naka haramun ne mutum ya fita daga cikin karkashin shugabancin shugabancin musulmi ko da ko kaga abun kiyama ko da suna aiwatar da abun da ke kake ganin kuskure ne to haramun ne kai musu tawaye kuma haramun ne kai fito kai zanga-zanga ba a wa shugabanni zanga-zanga wannan ba musulunci bane ka da zanga-zanga arnanci ne ba da kida wacce ta musulmai sannan kuma abu na biyu daga cikin abin da hadisi yake karantarwa shine haramun ne mutum ya tsoratar da musulmi ta hanyar ɗaukar makami ka nuna mutum bindiga ko yuka da makamancin wannan haramun ne a musulunci ko da ko a fuska ta wasa ce ko da ta wasa ce ko akan mizahi ne wasa da wargi ka ɗauki makami ka nuna mutum annabin Allah ya hana kuskure ne ba a yi haramun ne ba a nuna musulmi makami ba a nuna masa makami Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya al-hadith as-sabi'u 10 ba'da 400 hadisi na 417 an abi Musa radiyallahu anhu daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda qala yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله yace an tambaye ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa ya tambaya wani mutum ne ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akan mutane guda uku mayaka masu tafiya wajen yaki mutum da ke yaki dan jarunta man yuqatilu shuja'ata shaja'atan wanda saboda jarunta ne dan a ce wani jarumi yake yaki saboda jarunta tana cin sa ya fita da kuma wanda a'a saboda kabilanci da kuma a'a shi yana yi ne dan dai a cewa na ka wanda akwai kokari da kuma wanda yake yi dan tafarkin Allah subhanahu wataala to wanne ne fa ayyu zalika fi sabilillah wanne ne dan Allah a cikin wannan wanda yayi dan jarinta da wanda yayi dan kabilanci da wanda yayi dan dan riya da kuma wanda yayi dan Allah subhanahu wataala abu guda hudu ne abu na farin jarinta ka san karfi shi ma wani abu ne karfi daga cikin wata minna wata ni'ima ce da Allah yake wasu daga cikin bayansa wanda ba dabarar mutum ba take sanya mutum wannan abun ganin daman Allah ne ya baka wanda Allah ya ga dama sai Allah ya shiga shi nan ga jikin amakun babu karfi ko kuma ta ai shi ne ba shi ce bankan bankan ba ta kishi ga jiki amma kuma babu karfi wani kuma sai Allah shi dan lauka amma in ya rike ka to sai abin da Allah ya yi shi kamar ko nama yake tsafi ga ta karama amma kuma halbin tarmi da zafi to wanda ya tafi yaki dan dai jarinta da kuma wanda yayi a'a yayi ne dan kabilanci hamiya kabilanci saboda kare kabilar su kusan abu ne wanda musulci yake muharabar sa yana yakar sa kabilanci haramun ne yin kabilanci a cikin al'umma haramun ne qat'an haramun ne kuma wannan kasar akwai wasu ababe da ake yi na kabilanci har yanzu fa akwai wasu sarasarin kabilanci a kasar nan wallahi har yanzu wanda malamai ba su tuka mai da hankali ba a kai da ita kanta gwamnati da ya kamata ta tashi tsaye wajen yakar wannan abun ina faɗa ne bi kulli saraha cewa abin da yake faruwa a kasar nan wasu abun tsakani da Allah ba a kita wasu kabilun akwai kabilun da an rena su wanda kuma wannan kuskure ne kuma akwai kabilar da idan su za ka tarar in kai yaran su to an kare ko ba ka gaskiya ka zan mai gaskiya wannan abun kuskure ne wannan abun kuskure ne haramun ne a musulunci kaga ya kamata gwamnati ta dauki mataki akan wannan abun a hana mutane kabilanci za a zo a ci ai muka tara dan kai kana wata kabila amma in dan wata kabila ne in yayi yaran da ya san wancan mutum yana ji ko da ko ba ɗan yaran ba ne in ya iyasa ya yi ma wancan mai ya ƙabilar ɗan ƙabilar wannan yaran to an riga an gama wannan haramun ne ya kamata gwamnati duk masu hankali sun sa abin da ke faɗa eh ba sai an fito ai amma duk mai hankali ya san abin da ke faruwa eh dalilin dalilin mutum ƙabila ɗaya sai zama to an bar mota ga ta huce ba ku lura ba ana yi ko ba yi wannan ku haramun ne har a musulunci haramun ne kata kawai haramun ne su sauran bayan kasa ba ne don ne za a yi wannan abun da aka gwamnati ke ji tsoron Allah ke Allah ya ɗora ba kula da wannan abun ki muharaba ki hana yin sa cikin al'umma kuma daga cikin abun da yake kawo na kabilanci a ƙasar nan ko na rantse da Allah da ya busa min rayuwa akwai kokowa kokowa tana ruruta wutar kabilanci a Niger gwamnati ke ji da kyawun kina ji kokowa tana ruruta wutar ƙabilanci a Nijar. a nan kare aka tsaya ba ta yi sauran bayanai ba ta haranta duk abin da zai kawo ƙabilanci a cikin al'umma haramun ne ina ba ta kun fahimta daga wannan muna kira ne don dai a gyara in nuridu illa al-islahu mastata'na guri mu shine kawo gyara ba don wani cin mutunci ba a a kawo gyara awa kowa adalci ma'aikacin nijar na 'yan nijar ne gaba ɗaya ba na wata ƙabila ba ce ma'aikacin nijar na 'yan nijar ne gaba ɗaya ba na wata ƙabila ba ce. Daga masu wannan ɗabi'un su ji tsoron Allah su bari, in ko ba su bari ba, kafin haɗu da Allah ko kuyi wa Allah bayani. Iya saɓon mun riga mun isar Allah ya samu wani lafiya. Abu na uku kuma wanda yake yi don riya, don da a cewa ne yana yi. Abu na ƙarshe kuma wanda yake yi don Allah subhanahu wa ta'ala, to wanne don Allah subhanahu wa ta'ala. Faƙala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah duk wanda ya tashi yaki dan dai kalmar Allah ta zamanto a sama to wannan shine wanda yayi dan Allah subhanahu wataala shi yake cewa yayi aikin Allah duk wanda ya dan addinin Allah ya ci gaba to wannan yayi danwa dan neman yarda tawa ta Allah subhanahu wataala daga cikin abin da hadisi yake karantar da mu jama'a shi ne akwai bukatar mutum ya gyara niyyarsa wajen yin aikin wajen yin ayyuka duk abin da zaka yi ka kyautata niyyar ka kai dan Allah subhanahu wataala dan ka samu lalir wannan abun sannan kuma duk wanda yayi ya yaki kafirai dan deriya ko dan kabilanci ko kuma dan karfi to wannan baya ga cikin manufa ta duniya ba ta kiyama ba zaka baya daga cikin masu samun ladar aikin Allah subhanahu wataala amma idan ka tashi ka karantar ka karantar dan ka karantar dan musulunci ya ci gaba ko kuma kai yaki dan addinin nan to zaka samu lada wannan kuma ba kadai ba fa yaki hatta ilmantarwa da ciyarwa eh hatta ilmantarwa da ciyarwa in zaka karantar akwai masu wa'azi da karantarwa dan dai su nuna ilimin su a ce ai wani malami ne su nuna suna da ilimi ana takama ana alfahari da shi ce ni ba na kaza da wanda bai yi kaza ba kaga wannan zan alfahari da ilimi ba a alfahari da da ilimi eh annabi ya hana yin alfahari da ilimi ba a alfahari da ilimi in Allah ya ga dama dare dai sai Allah shi sai maka bi mulkin ka duk duniya kuma ba uban da zai bi maka ita na faɗa eh mu yi hakuri in kalmar ta yi zahi abun akwai zafi kaga ana ana gadara ba a gadara da karatu eh ba a gadara da karatun malam annabi ya hana haka akwai masu karantarwa ko wa'azi dan dai kawai su nuna su malamai ne ko masana ne sada kuma akwai masu nuna dan dai su dito sunan garin su ko kuma sunan kabilar su kuma akwai masu yi dan dai dan dai kawai a ce wani kai wani ba masha Allah ka ah eh akwai su kuma akwai wasu a'a manufa su dai al'ummar Annabi Muhammad ta ci gaba to Allah ya sanya mu a cikin su Allah ya sa mu wani lafiya abu na biyu abu na gaba jama'a ta dole ne a tashi a tsare a kare ƙasa daga makiya wannan wannan yakin da ake yi na na wannan gwamnatin tsakani da Allah dole mu yi hakuri kowannen akwai buƙatar ya ba da gudunmuwa ta sa tabbas ba shakka in ana buƙatar sauyi cikin al'umma sai an sai an wahala ba yadda za a yi a cigaba cikin al'umma ba ami ba ba wahala ba kuma abin da nake so ƴan ƙasar nan su gano shine babu wani gwamnati a duniya ba ce tana da kote negative da positive kinta ba duk duniya duk gwamnati da za ta zo a duniya akwai tana da inda za ka yabe ta kuma akwai inda za su za ka zage ta duk duniya annabin Allah kadai ne da ya shugabanci kai kadan ka ka gano kurakuransa kai kadan har yanzu Allah bai sa wata mace ta haifi dan da zai iya cin gyaran manzon Allah ba a duniya babu shi kuma za a taɓa yi ba har abada amma duk wanda ba shi ba malam in dai zai zauna ku jerin mulki ya shugabanci al'umma ko to zai iya yi daidai da kuma zai iya yi ba daidai ba to mu zama to masu adalci mu zama to muna insafi cikin al'amurra in an yi abun alkhairi to ka faɗa an yi alkhairi akwai wanda adawa tana rufe musu idanu ba su taɓa faɗin alkhairin gwamnatin ba wannan kuskure ne in ta yi abun da ba daidai ba kuma ba ba kowa ba zai fito ya faɗa ma gwamnati kin yi ba daidai ba ba eh shi ma delegating al'umma ake yi ai muna gani suna saurare ba wata gwamnati ba ta saurare mu ba wata gwamnati kai hatta gwamnatin Fir'auna tana sauraron talakawa har gwamnatin Fir'auna ta san ba ta matsiyacin gwamnati ba ita Fir'auna to har ita tana sauraron talakawa Balatana zai cewa Allah guda ne ya yarda Allah daga irin wannan delege ake yi cikin kowace bangare a hitar mutane a tura aje a zauna da shugabanni abu kaza da kaza da kaza da kaza kurakure ne ƴan kasa suna wahala a kai eh kuma sai abi abin da addu'a kuma wani lokacin fa wallahi mutum baya gane irin jan kokarin da shugabanni suke sai in ka zauna a gujerar ko kun fahimta ba za ka iya gane irin jan kokarin da ake yi ba wallahi sai in ka zauna yanzu ba a barka kai a barka ko unguwar ku a ce kai unguwar ku a ce kullun da sai kai ne ke ba kowa abincin da zai ci a'a ba ba cikin kudin ka ba ba a'a sai a miko maka a tattara kudin unguwar ku kadai sai a ce ka dinga kula kana ba su abincin sai na rana da dare na race da Allah in kai tsari kai wata uku kana yi to ka gaji ba haka bane wata uku in kai ka matarka a gida fa in ta cika yawan kawo kawo za ku samu matsala da ita to ba da mutanen da suna aiki kuma duk duk ƙarshen wata sai an biya ma'aikata su ma'aikata ina za a samu kuɗin ƙoho ba su dai a biya su hanyar ta halarci ko ta rabu su dai a biya su shi ne magana kawai kuma ka dibi irin yadda aka sa makiya suka sanya mu gaba ƴan uba su faransa la'anatullahi alaiha suka sanya mu gaba kullum tuna ashe sakwanin nan mu cikin jin daɗi muke ma an sa makoron gaba wallahi Allah ya yi ƙasa-ƙasa da gwamnatinsa, Allah ya tarwatsar duk wanda yake adawa da ƙasar nan, Allah ya tarwatsar da shi. Sun sa ƙasar nan gaba ta kowace hanya sau ake a ga an kuntata wa ‘yan ƙasa, shi kuma Allah ya ƙi, ɗai Allah ya ƙi ba yadda aka iya yi. Shi yasa kawai iya abin da muke faɗa shi ne cewa a dinga haƙura akan wasu ababe in za a ka gyara sai an yi haƙuri shi ne abin da ake buƙata kullum a dinga roƙon Allah alkharrai eh a dinga roƙon Allah alkharai dadi zai zo bayan Allah da ko ba komai dai yanzu dan kasar nan dai kowa ya san cewa wace ce Niger a idan duniya dai kowa ya san wace ce Niger yanzu kuma babu wanda ya sai nuna mu Niger hannu yanzu a duniya babu shi wallahi babu wata kasa a duniya za ta nuna mu Niger hannu a yanzu babu ta kowace kasa ta san an san miye matsayinta eh Allah ya ƙara wa annabi daraja hadisi na sai babu al-itiq wanda shine kuma babin ƙarshe a littafin idan aka ce al'itiku jama'a shine intarwa a intar da mutum daga daga daga tsangi na bauta zuwa ga rayuwa ta iyantaka mutum ya zama to da da cikakken iko kusan akwai ababe wanda shi da shi bawa bawa daga cikin abun nan defokinsa shine hatta in mutuwa in mutuwa yayi to ɗiyarsa ba sa da gada ba sa ba sa abin da kinsa ba sa gadansa gadan nan mai gida ne duk abin da shi da shi da duke sunan mai gida ne hatta yaron ma nan mai gida ne ko kun bayyana shi yasa angin bauta ba musiba bace ai ba karamar lada Allah yake sanyawa ba yake bayar da wanda ya yin tattabawa kuma alƙur'ani ya karantar ya faɗaitar akan a dinga intar da bayu haka hadisan manzon Allah haka ijma'in malamai daga cikin alƙur'ani yake cewa faqqu raqaba eh daga cikin aikin alkhairi akwai inta tahrir raqabatin mu'mina a intar da wuyan musulmi wanda yake mai imani a fita shi da kangin bauta ya zama to da a wani hadisi annabin Allah yake cewa من أعتق رقبة مسلم أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار حتى فرجة في فرجه حتى فرجه بفرجه النبي عليه الصلاة من أعتق رقبة مسلمة duk wanda ya intar da wuyan musulmi daga dangin bauta ka intar da shi a'taqa Allahu bi kulli udwin minha udwan minan nar kai kuma Allah zai intar da duk wata gaba a jikinka daga wuta Allah zai intar da duk wata gaba a jikinka daga wuta sai yake cewa kai hatta farjinka Allah zai kare shi daga daga daga daga daga wuta da haka yanzu babu bayi kuma alhamdulillah cikin dokokin ƙasa ba sai ba a yanzu akwai akwai kwason shekara biyar duk da ni gaskiya ina kwantar gidan kwaso ni da za a dinga bi shawara da zauna a tunani ya kamata a dinga zama ana tunani akan gidan kwason nan tsakani da Allah ana kai ana kai wa ƙatta suna canye mu da shinkafa bai kamata ba bai ga alaran momi zaune ba su da abinci ana kai wa musu shinkafa bai ba ya ɗauki matakan gyarawa ba sa da wani amfani cin da ce da su da ake yi ya kamata ya kirkira harkar sana'ar hannu gidan kwaso a koya musu sana'a kuma a dinga yi gwamnati tana saya shi ne kamata a yi e misalin su a ce duk wani kamfani duk wani gari da za a yi aiki na gwamnati a ce ba a ba wannan kwangila kwangilar kayan kawai gidan kusa za a je a sayi wannan abun a koya musu yadda ake su dai yadda ake duk wani abu da ake kerawa da hannu a sa su su noma a sai abincin a taimaka a tallafa wa al'umma haka kamata a yi amma a zo a aji kattara ce da su suna shan kwaya cikin gidan kwasu kuma an kasa abin nan wani fa abin da yake ci wallahi ko ce bai ci shi wannan kuskure ne da aka kawai amala akan su ta noma a zai wani gandari a sa su kowanne su ta noma shinkawa wannan tana yi kasan nan wallahi kasan mu da ba an samu noma bai kasan tana yi kasan nan a sa noman shinkawa ta ko'ina a gina kurajiki ne a ba su gani wallahi abinda Allah za shi shekara guda sauran kuma a koya musu sana'o'i eh ya kamata za a ce tunanin haka adaidaita da a ce tawa ana kira adaidaita bi ba lokari ba ne ake lankwasa mu an mu lankwasa tunanin mu kullun ya kashe sai an kawo mana miliyan da jika 100 ba ke zuwa dauko shi sai a ce to nan an yi shi nan jika 500 bai jika 700 an ce ko ba ci gaba da Allah mutun nawa zai samu aiki a wannan wuri to kaga bai kamata ana kai mutane gidan kwasu ana jiwa ba kuma a dinga sa musu karatun addini ana karantar da su a sa su haddin Qur'ani in mutum bai yi ba a ce zai turka zakin gidan kwasu dole su haddace malam saboda ba abin da ke sai ta zuciya kamar alqur'ani mai girma eh duk abin da za a yi musu na horo inda babu hadda qur'ani ba a karanta qur'ani aikin banza ne eh kawai aikin banza ne wallahi Allah ya samu wani lafiya Malik ya cewa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma'aikin Allah yana cewa man a'taqa shirkan lahu fi 'abdin duk wanda ya taɓe shi ya intar da bawan da suka haɗa shi da wani kamar a ce mu da uku muna da bawa mutum guda ɗaya sai ni na intar da shi to fakana lahu an fakana lahu ma yablughu thaman al-abd kuma yana da abin da ya kai kudin bawan duk wanda ya intar da bawan da ba shi kadai ke da shi ba ya taru da wani ne akan sa alhali yana da kudin da ya kai kudin bawan quwwima alaihi qimata adlin sai kimanta masa kimantawa ta adalci sai a kwatanta kudin fa utiya shuraka'uhu hisasuhum sai a bayyiwa wannan duk wanda zai iya kintar da bawa kuma yana da kudin da zai kudin da suka kudin wannan bawar to sai a kimanta kimantawa ta adalci a masa kudi ma'ana a yi wa wannan bawon kudin sai a sai a raba sai zamanto wa'ancan abokanan suka tarayya da shi cikin bawon sai a babba su wani abu sai zamanto ya zamanto ɗanɗa ko baita kaga aiki ƙari akan aikin alkhairi misali a ce mu kuma ke da bawa to kuma bawan nan zai kai miliyan biyar misali ko mu ɗauka a mu biyar muke da bawa mu biyar muke da bawa kuma bawan nan zai kai miliyan biyar na sefa sai ni kuma ina da miliyan talatin kaga na fi ƙaramin miliyan nawa kenan miliyan biyar ko to sai na fito miliyan miliyan sai a yi wannan bawa kima a masa kuɗi na adalci a dibi kimarsa sai a ce to miliyan biyar yake yi to wayancan abokanan da muka tare da su cikin bawan sai na babewa kowanne miliyan ɗaya ɗaya akan su masu intar da wannan bawan sai ya zamanto ɗaya sai ya zamanto intaccen mutum wa ataqa alaihi al'abd wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa to in yi haka shi ake cewa ya intar da bawa in ka intar da shi ka sai shi duka ka intar da shi to shi ake cewa ka intar da bawa in ko baka yi ba to ka intar da abin da ka intar to ya zashi shi wannan bawan da sashin shi abin nan intacce sashi kuma ba intacce ba shine za a sanya masa kuɗi su sai su sa kuɗi shi to a wannan lokacin ya halitta musulmai a tahi cikin al'umma tsakiyar kasuwa a a yi ajo don a sai wannan bawa ɗin da shi inda musulmi ne ya halitta kun fahimta dama ana yin ajo ne ga mutum guda nawa guda uku a musulunci a tattara wa mutum kuɗi a yi masa a yi bara a musulunci mutum uku ake ma bara ba shi wanda ya yi a a yi masa za a yi a ci masa albasa da bakinsa daga ciki akwai wanda yake mughram wanda aka sanya ma kuɗi ya ifashi kansa to wannan ana yi masa wannan abun ina ba ta mun fahimci hadisi hadisi na gaba jama'a ana abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق قشفا من مملوك من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله duk wanda ya intar da wani bangare na bawa to ya ya kyautu gare sa ya kubutar da bawan gaba daga cikin kangen bota fa in lam yakul lahu malu in bai da kudi uwimal mamluk qimata adl sai a kimanta wa shi wannan bawa kudi na adalci sun mastu'iya al-abd ghayru mashruqin alayhi sai kuma abai wa dama abai wa bawan dama ya je ya nemo kudin da zai yi da fasar fasar kansa sai a bashi dama tunda shi bai da kudi wanda ita da shi to sauran masu shi sai su haƙura sai shi ya tayi kwadago don ya samu kuɗin da zai intar kansa ko kuma ya je yo bara don ya inci kansa wannan ya halitta a musulunci hadisi na mun gane wannan hadisan guda biyu ko suna karantar da mu cewa na farin ana iya mutum biyu su yi haduwa su sai su sai bawa ashe mu biyu za mu yi haduwa mu sai a daidaita shi dinga wani a daidaita za mu iya sai mota ta shigila za mu iya sai gidan haya duka za mu iya musha akwai abin da ke cewa al-musharaka cikin kasuwanci akwai wannan ku haɗa hannun jari da jari da kai da mutum ku yi kasuwanci to ya ake yi an samu wannan abun ya danganta daga yarjejeniya da kuka yi misali sai a ce murtala shi ne ɗan kasuwa wala mutum ɗan kasuwa ne ni ne ke da kuɗi sai ce to yanzu za mu yi sana'a shina sana'a sai ba murtala miliyan biyar sai a ƙara suna da miliyan biyar su zama miliyan nawa kenan goma sai a ce a yi kasuwanci sai a samu riba miliyan goma to yanzu ya za a raba ribar daga sharar da muku kai ne waye wahala a dukiyar to shi ake ba kashi biyu wanda ya wahala shi ke da kaso kaso bi wanda ke da hannun jari kuma shi ke da kaso kaso ɗaya wannan haka ake a musulunci wallahu ta'ala alam sannan kuma abu na biyu abun da ake da bukata dai kai iya kokarinka ka intar da bawa to yanzu babu bayu ya kamata mutum yi na'am babu bayu a duniya duk da wasu ɓangaru za ka ga akwai akwai bayi ana ana bauta ana ana kiran bayi sai da aka rubuta babu yanzu tunda babu bayi jima da bai abinda za a iya za a iya istinbaji a cira kusan matsayin sa shine mutunan da bashi ya hana ma zama ko kun fahimta ba wanda ya ci bashi ya duka tuwahi ba ko ya sai mota a kusa abu masu bashi sai mota akwai mai cin bashi shi shi arme in kana neman sha-sha-sha su-su-su sakari na gidan gaba shi ne wannan ba a cin bashi a yarami in dai ba larura ta kai larura ba ce armi dai kan in na fara ne wannan larura ba matsala amma in a ce armi na biyu ko na uku kaga mutum ya ci bashi ya kara ya zama da kai armi na uku to baka sa aikin da kake ba cikin musulunci wannan kuskure ne idan kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye shi kawai Allah ya samu wani lafiya sai babi na karshe shi ne babul mudabbir almudabbir shine duk wanda ni ne ke misali ce ni ne ke da bawa sai in ce wa bawan in na mutu ya in in na mutu ya zan in tace da na in tashi amma sai in na mutu kun gane shi ke mudabbir in na mutu ya mi ya zama to da shi ake cewa almudabbir wanda mai gidansa ya shar'a ya ta'allaka da incin sadami da mutuwar to shi zaka mutu ba Allahu a'lam to ya kamata ayi hadisin yayi bayani an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala dabbara rajulun min al-ansari ghulaman lahu wa fi lafdhin balagha balagha an-nabi sallallahu alaihi anna rajulan min ashabihi a'taqa ghulaman lahu an duburin an duburin لم يكن له مال غيره فباعه الصلم ب 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه ما يكن الله صلى الله عليه وسلم أنت أنت دشي wani mutum daga cikin mutanen Madina ya sanya bawa sai zaman to in ya mutu ko kuma a'a an ka masa labarin haka to sai manzon Allah sallallahu ya sai da wannan bawar da durhami 300 sannan kuma ya tura ma wancan mutumin kudinsa kuma wannan shine hadisin karshen wannan littafin na Umdatul Ahkam wanda umdatul ahkam ɗan uwa mun fara karatunsa a kusan shekara ɗaya da, da wani abu mun fara karatunsa a ranar a ranar asabar da ta dace da shida da watan biyar shekara ta 2023 kuma a wannan masallacin muka buɗe wannan littafin yau da iyawar Allah da ganin damansa gashi mun yi da littafin Allah ya sanya wa karatun da muka yi albarka daga in Allah ya yarda sati mai zawa za mu je hutun karatu sai wani sati kuma sai mu sanarwa littafin da za mu yi Allah ya yarda muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa abin makaranta albarka kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa suka taimaka wajen sa karatukan a gidan rediyo da kuma yada sa a cikin yanar gizo Allah ya saka musu da alkhairi ‘yan uwa ‘yan simeriya masu zauwa su ɗauki karatun Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi, mu da muke zauwa saurari don mu ƙaru mu amfana, Allah ya ƙara wa mu alkhairi da albarka, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana alkhairi a rayuwa, ya sanya wannan nuna zamanto watan mun rabu da ita lafiya, kuma abin makaranta kusan hadisi ɗari hudu da ishirin tsawon shekara ɗaya, ɗayan shekara ɗaya da kusan wata da kusan wata shida in shekara ɗaya kusan da wata shida to Allah ya sanya wa zaman da muka yi albarka mun yi umda cikin darasi sittin da da hudu insha Allah kuma nan da ɗan wani lokaci karatun umda da sauran karatuttuka kamar da muka alƙawalanta za a sake su a cikin memory kuma nan daga ba za a samu application na wayar salula ta umda da ahkam insha Allah gaba ɗaya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu karatun alkhairi da albarka ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته